رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 24 ga watan 1 shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da 24 ga watan 9 shekara ta 2019 meladiya muna darasi na goma sha biyar a cikin 23 ne ko 23 ga watan tara. shi kuma wancan shi ma ashirin da uku ga watan ɗaya darasi na goma sha biyar aya ta ɗari da bakwai za mu tashi a cikin suratu ɗaha wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na shakka farko da adam da ke sabon gandu kano arama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما نعم الله مدوكاكين سركي yana bayani dangane da abinda zai faru ranar tashin alkiyama Allah ya bamu isa a sa'a bayan ya ce a ranar tashin alkiyama ya takafatu na bainahum illa bisum illa ashara ya ce nahnu alam bima ya ƙulu na if ya ƙulu amsaluhum tariƙatan illa bistum illa yawma sai ce wai tsalunaka anan jibaru suna tambayan ka dangane da halin da duwatsu tafka-tafkan manya-manyan duwatsu za su kasance ranar tashin alkiyama faƙul yansifuha rabbi nasfa abin da ya faru kamar yadda muka yi bayani a satin da ya wuce ai zuwa aka aka tambayi manzan Allah in ji Abdullahi dan Abbas wani mutum ne cikin kabilar Saqif ya zo ya ce ya Rasulullah kaifa takunu al-jibalu yawm al-qiyama duwatsu yaya za su kasance ranar tashi al-qiyama sai Allah ya saukar da aya ce a gaya musu yansifu rabbi nasba Allah zai tumbuke su ya ciccire su ga baki ɗaya daga tushensu zuwa zuwa ya kalabuha min asliha sannan ya baje su ya baje su su zama kamar ƙura ka gansu kamar haba'an mansuwa shi ne yanzu uba rabbi nasuwa Allah zai tuttumbuke su ya faffasa su duwatsun a nike su su zama ƙura fayadharuha qa'an safsafa wurin duwatsun amakinul jibali din min al-ardi Allah zai mai da su su zamanto ardan malsa mustawiya su yi balas kai ka ce ba a taɓa yin dutse a wurin ba wuri ne za ka gan shi a meke sannan kuma ko ciyawa ba ta tsoro ba a wurin in an ce alƙa'a ana nufin wurin da yake a miƙe straight a kwance yadda ya balance shi ne ƙa'a da larabci a safsaf in an ce safsaf wurin da ko tsiro ba tas fa yadaruha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta ba za ka taba ganin tudu da gangare ba shine la tara fiha iwajan wala amta babu tudu babu gangare ranar tashi alkiyama in kaga kasa a shimfide ba tudu ba gangare ba rami ba tudu العوج من خفض من الأرض رامي الأمت دقى الأمتني شيني واتو ونتدو هكا ما نشز من الأرض لا ترى واديا ولا رابيا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يومئذ أو النرانا ينتاشن القيامة وند سكي فرفاج يتاشى القيامة زاسر بن داعية صوت الداعي الذي يدعوهم إلى موقف القيامة za a ji wani yana kira yana ku taho ku taho kiyama ku taho kiyama ku taho za a ci tashin kiyama waye wannan shine israfil zai dasa kafo a bakinsa zai ce ayyatu hal izamul baliya ya ku kasussuwa da kuka rududduge a cikin kabari kuka rube wal juludul mutamazziqa fatu da suka kikkice walluhumul mutafarriqa nama da ya tsitsinke ya rarrabu halummu ila ardin rahman ku taho za a bijirar da ku a gaban ar-rahman shine Allah Allah haka Muhammad al-Amin Shinqiti ya kawo a cikin tafsirinsa Allahul Bayan da mai littafin Ruhul Ma'ani yawma idhin yattabi'una ad-da'iya dole za a bi wannan mai kira kafo ne zai dasa a bakinsa kafin ya hura kafan zai yi wannan kira ba sunan wani zai kira ba nama kasusuwa da suka rididdike nama da aka binne a cikin ƙasa ya riɓe tsoka fata ta ɗan adam gashi da ya zama ƙasa halin ku taso ila arzin rahman la'i wajala in an ce la'i wajala wannan malamai suka ce yana cikin maklub min al-maklub abinda ake nufi wato ba su isa su kauce wa kiran da ya yi musu din ba shi ne la'iwa jala ba su isa su kauce wa kiran da ya musu ba la ya zai gona an huye minan wala shimala wannan kira da israfilu ya yi ba su isa su kauce dama ko hagun ba ba su isa ba bal yattabi'unahu sira'a wallahi haka za su yi ta bin a dole da gaggawa abu na biyu wa khashat al aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa a wannan ranar tashi alƙiyama khasha'a sakana khasha'a dalla khasha'a khada'a sauti zai zai kaskanta sautin halitta zai kankanta zai karanta zai kankan da kai wusifatil aswatu bil khushu'i huna an sifanta sautin dan adam da khushu'i ba sautin ake nufi ba ahlul aswat ake nufi وخشعت الأصوات وليس المراد بالأصوات لكن المراد أهل الأصوات ما صوتي ذا سكن كنتا ذا سكسكن دكرسو ذا سكن كن دكرسو معنى ذا سميك ويا شلو ذا سكوني سشلو فلا تسمعوا ولا كجي كومي بقى رانا تاشي القيامة إلا همسا sai karar sautin diga-digan mutane da suke tafiya sai dai ka ji yam yam yam shim shim shim taku kawai za ka ji ba wanda ya isa yi magana ka sha'atul aswatul rahman kuna ganewa kuwa idan ka ji karan wani abu to taku ne ana tafiya filin tashin alkiyama la ilaha illallah astagfirullah wa atubu ilai ya Allah Allah ka ba musa kun gan mu nan wallahi wallahi dukkan mu sai mun haɗu a wannan fili na kiyaman nan kuma sai mun tuna wannan magana ba wani mai taurin kai da ya isa a cikin mai ce ba zai je ba yanzu kawai ƙwaƙwalwa ka ta kayyala maka yaushe ne ne amma sai mun haɗu tafiya za ka ji ana ta yi sautu wat'il aqdami ila al-mahshari idan an ce alhamsu a larabci ana nufin as-sautul khafi boyayyen sauti kamar sautin wato kofatan raƙumi a lokacin da yake tafiya in ka taɓa jin raƙumi yana tafiya to haka za ka ringa ji imam mujahid ya ce fala tasma'u illa hamsa ana nufin takhafutil kalam ne za a yi zance amma maganganu ne na raɗa za a ringa yi kowa yana jin tsoron ya ɗaga sauti a wannan ranar zai yi wa ɗan uwansa magana sai dai ka rinka jin raɗa shine fala tasma'u illa hamsa in ji imam mujahid ba za ka ji komai ba sai dai raɗa fassara ta biyu ke abdullahi ibn abbas ya ce abinda ake nufi da fala tasma'u illa hamsa ba abinda za ka ji illa sai dai ka ga bakin mutane yana ta motsi amma ba ka jin sautin lebe ne za ka ga yana kadawa zai yi magana amma an ɓoye sautin ana tsoro idan kana so ka fahimci zance na tuno da magana wani wani soja ya bugo mu suna yaƙi da boko haram ya ce wallahi malam muna kwance a cikin daji da bindigogi da hartasai a ƙugunmu muna rike da bindigogi ga munan duk a kwankwance ba mu isa mu buɗe baki mai magana mai ƙarfi ba sai dai mu rinka yin rada daga kanka ya hankali je ka wannan a duniya daga kanka yi a hankali je ka gaba iyo baya ga su can a hankali wannan fa ɗan adam ne ake jin tsoron kada a daga sauti a lokacin ballantana kiyama fala tasma'u illa hamsa ‘yan fashi ne da makami suka kama su suka ce kowa ya kwanta suka bi su da bindiga wani yana so yi wa abokinsa magana sai hamsa tashi gudu tashi gudu cikin kaka ga mana bala'i kai shi cewa yake a tashi a gudu shi ɗayan yana cewa kaka ja mana bala'i kai shiru hamsa magana ma ba a isa ai ba jama'a wannan a duniya ne walillahi matsalul ala Allah ya sake cewa يومئذ لا تنفع الشفاعة أو أن الرانا تاع القيامة إتشي رانا دشيتو بذي أمفاني با لا تنفع الشفاعة أحدا من الناس ko mutum ɗaya daga cikin mutane ba wani wanda ya isa ceton ya yi amfani a gare shi in ba da izinin Allah ba kowa ya shi إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا sai wanda ar-rahmanu ya masa izini shine Allah kuma ya yaddar masa da yayi magana a wannan ranar idan Allah bai baka izinin ceto ba baka isa kai ceton ba wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke kore samuwar ceto in ba izinin Allah kuma tana tabbatar da samuwar ceto inda izinin Allah man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم همر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحبا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر أقول شيء amma sai Allah ya ga dama yadda abin yake shine malam shi ceton Allah ne yake girma wasu bayan Allah sai ce wane dan wane jikan wane na yi maka izini ka ceci wane da wane an baka izini ka yi ceton kuma sai an gaya maka wa za ka ceta da haka wanda ya kifar da kai ya ce a kiyama zai cece ka ka gaya masa ranka ya dade akar maka lauyo ai kai ma sai an gaya maka wa za ka ce ta wasu suna nan sun miƙe ƙafa a rayuwa suna ta ta'adi suna barna sun tsallake ƙa'idar Allah da doka sun wuce gona da iri su ci abin da suka ga dama su sha abin da suka ga dama su yi barna da suka ga dama wasu malaman sun gaya musu cewa za su cece su ranar tashin alkiyama saboda tsabar rena wa mutane hankali akwai wanda aka ce da su ma da aljibai za a zo manya-manyan aljibai a loda su kowane aljihun ɗaya wai zai ɗauki mutum dubu saba'in za su zo su wuce ya cece kai kai ina so duk wanda ya ce zai yi ceto ƙarya ya maka ba wanda ya san cewa zai yi ceto na'am annabi ya faɗi wasu amma gamammiyar magana ‘ya'ya za su ceci iyayensu to su ɗin ma ‘ya'yan sai an gaya musu ga iyayen da za ku ceta kaga ka je ka yi aiki kaji ƙwarai da gaske ka hana kanka bacci kai sallah da daddare kai wai kanka kiyamun laili ka yi sadaka ka yi ibada ka yi karatun ƙur'ani ka yi zikiri ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ka nemi kusanci da Allah kaka dogara da wani wallahi wancan mutumin da ka sashi a gaba wallahi Allahu a'lamu da yanda zai tarar da kansa ranar tashi a kiyama babu garanti ba alwashi akan kiyama sai an je annabawa kadai su suke da tabbas su din ma an gaya mana za su rinka nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake kowane annabi sai ya faɗa haka ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ya ce sai wanda ar-rahmanu shine Allah ya mai izini in ce to ورضي له قوله كما يدد زنجنسا عبد الله ابن عباس شيني يدد زنجنسا شيني لا إله إلا الله وند لا إله إلا الله ستزم كرببيا أوجه الله wannan yana nuna duk wanda ba mumini ba ba zai ceto ba duk wanda ba mumini ba ba zai ceto ba fasiki ba zai ceto ba fajiri ba zai ceto ba munafiki ba zai ceto ba kafiri ba zai ceto ba wanda zai ceto sai mumini matsayi ne daraja ne manzo Allah kuma shine mai babban ceto a shafatul uzma babban ceto shi kuma cetonsa ya shafi annaba da manzanni da duk duniya gaba daya shi ma ba sai ya je ya yi wa Allah kirari ya kafa goshinsa a ƙar ya yabi Allah da irin kalmomin da bai taɓa yaban Allah ba sai Allah ce da shi daga kanka sal tu'ta wa shafa'atu shaffa roki za a baka nemi ceton kuma za a baka ceton so muna kira ga mutane mu ji tsoron Allah mu gaya wa mutane gaskiya gatan ka shi dan adam ka gaya mai gaskiya ya tsaya ya yi aikin da zai samu kuɓuta sun lale ka sun ɗebe maka 'yan kudaden ka sun ce za su cece ka sun gama da kai na sha faɗa a karatu ina maimaita a wannan garin namu na kano mai albarka an yi lokacin da fa aljanna fa ake sayarwa mutane aljanna a je a yi ciniki ka lale kuɗi ka ba wani da yake diga ne kai ko gatari ne kai baka da hankali kaya wasu sun ci kudin banza a garin nan ba a matsayin an sayar maka da aljanna malam sai mutum ka ga yana yanka duk yadda zai yi wasu haka suka mutu ba an sayar musu in an yi magana ta ai mun sayi ta aiki ya alamu ma bai na aidihim Allah ya san abin da ke gaba gare su wannan kinaya din tana komawa ne zuwa ga allazina yattabi'una da'iya waɗannan masu bin mai kira din nan shine jama'ar kiyama ya alamullahu kenan ma baina aidihim abin da suka gabatar jama'a duk abin da muka aikata a duniya Allah ya sani wa ma khalfahum da kuma duk abin da yake bayan mu shi ma dai min amri duniya din da Allah ya sani abin da yake gaban mu abin da yake bayan mu wasu suka ce ma baina aidihim abin da yake lahira li'alam ma baina aidihim min al-akhirah wa ma khalfahum min a'mali dunya wala yuhituna bihi ilma Allah tabaaraka ta'ala ya san abin da ke gaban su da abin da ke bayan su amma su ba su san shi ba hum la ya'lamunahu ma'ana ba su isa su kewaye Allah su san shi daka da wajensa ko ina da ko inansa ba abin da ake nufi ibadahu la yuhituna bihi ilman bayan Allah ba za su iya kewaye Allah game Allah da saninsa gabaki daya ba to malam me zai faru ran tashin kiyama
وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا
الله أكبر الله مدوكين سركية وعنت الوجوه للحي القيوم ranar tashi alkiyama fuskoki ga baki ɗaya za su ƙanƙanta za su ƙanƙan da kai za su yi sujjada a ƙar ga Allah alhayyu rayayye alqayyum tsayayye abinda ake nufi ana nufin as-sujudu ala al-jabhati lil hayy al-qayyum ranar kiyama ita ce ranar da gabaki ɗaya fuskoki sai sun kafa goshinsu a ƙasa suna yi wa Allah sujjada ana ba wa Allah haƙuri ana da na sani zallat wa khada'at shine anatil wujuh shi sa aka ce da ribataccen bawa al'asir ake ce da shi ani asir ana ce da shi anin saboda kankanta kaskantar da kai tozarta waƙar khaba man hamala zulma abu ladan abu suke cewa duk wanda ya ɗauko zalunci na shirka ya taɓe a wannan rana ta shi alƙiyama waƙar khaba haƙiƙa ya taɓe man hamala zulman wanda ya zo da shirka a ranar tashi alƙiyama a zulmu huna bi ma'ana a shirk shi yasa malam duk abin da za ka yi a duniya na zunubi Allah yana iya yafe maka in ka mutu kaddara baka yi istighfari ba baka tuba ba in ya ga dama zai yafe maka amma banda shirka yana da kyau a yi wa mutane bayani na hakika akan ma'anar shirka da hadarin shirka inna Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah fa baya gafartawa baya yafewa ayi shirka da shi amma duk wani zunubi wanda ba wannan ba wanda bai kai wannan ba Allah madaukakin sarki yana iya yafe shi duk wanda tsautsayi ya sa ya mutu yana shirka da Allah to Allah ya yi alkawarin a kiyama ba ya yafe shirka an sa ka bautar kabari an sa ka bautar dan adam an sa ka bautar ra'ayi an sa ka bautar kaza an sa ka baka yadda ka rayu da taimakon Allah ba makale makale rataye rataye neman makama da masakada da wane ne kaga mutum baya iya rayuwa shi kadai shi bai yadda Allah zai iya kula da shi ba a ai sai da neman taimako ai kaza kaza da binne binne eh baya iya bacci sai kadai shi kadai sai sun zabga masa buraye da layu idan kasuwa ce zai shiga bai yadda Allah kadai yake iya kulawa ba ya ce Allah bai isa ba sai ya je sun bubbunne masa sauran za ya masa sai ya je ya yi shirka da rabbul izza bai yadda ba wani bawan Allah yake gaya mu ya ce ya ce malam ana shirka a kasuwannin nan namu ce me ba ce wallahi shaguna ne a wani guri aka rushe su za a sake gina su da aka bude shagon wani na taɓa gaya muku a karatu ko in kun manta robobi irin na faro-faro na suwan-suwan ɗin nan sun fi ɗari nawa sun fi dubu duk fitsari ne a cikin da tsotsotsi kawai ashe wai tsafi ne aka bashi cewa duk fitsarin da zai yi a kasuwan nan ya suna da shi a cikin roban nan ya samu wani guri yana zuba shi kuma wannan shine tsafin samun kasuwa ita dai robar ba ta fashe ba tsarin ya zama tsutsa ya zama gashi nan wani kuma jini akwai wanda sai ya zo sai kasuwa ta tashi sai ɗauko zakaru a tsakiyar shagonsa zai ɓare ta ya yanka zakara sai ya gama tsiyaye jinin zakara a cikin shagon sai a ɗauko ta sai a mayar sai a ɗora kafin da kai haka wannan jinin zai riɓe ya gama duk abin da zai da wannan tsafin a kai ba sa iya zama haka su sun sani sun fi ka gane wannan karatun binne-binne ba su yadda a ce musu daga hannu su roƙi Allah ya ba su ba la ai yanzu ya zama odili din wani shi zai rinka raka wani yana bin wani suna tafiya to kaje kama malamai sai a je a sa a ita bunne bunne wani ba Allah yake gaya mai ce ka Allah sauke wani ya ce ya ce wallahi iyali na sai da ta mun bunne bunne a kaina ce a gidana da tauhidina da komai sai da aka samu kofar ɗakina na aka tone kaga dai duk tsiyarka dole ka tsallaka kofar ɗakin ka ya ce haka suka tone suka je suka zuba layu da guraye da sunansa da sunan wane ne da menene da abin da aka zo aka aka tona aka aka me da tayar din aka binne kofar gida aka bare interlock din aka saka abin da za su aka binne yayi ta tsallakawa sai mai gadin sa ne ya ce masa alaji ka turo a yi maka ajiya ne a gidan nan ya ce wace ajiya kuma ce to alhaji amana ka dauke ni gwandan gaya maka gaskiya ce gaskiya yan uwan iyalinka sun zo sun yi aiki a gidan nan lokacin da kai tafiya ba ka ce me aka yi ce a'a ba a baki na waje ka tona kofar ɗakin ka da kofar gidanka kar ka kauce setin kofar tona za ga abin da aka ajiye hakan aka yi kuma ya tona daga ashe an binne shi Allah ya ce muke shi da ya dade a binne da zancensa ya gane mala haka suke yanzu in suna so su tsaye da kai ana sihiri ana tsafi don na gaya muku haɗarin mutum ya je kiyama da shirka ne ɗazu ɗazu ɗin nan wani ya same ni bawan Allah ya ce wallahi malam an gama komai akan aure na yaron matashi ahlus sunna an saka ranar aure na an kai kudin aure an kai duk abin da za a yi kawai lokaci ake jira amma malam ina so na gaya maka yanzu a duniya ba wanda nake ki nake kyama irin wannan yarinya ce malam ba na son labarin ta ba na son ta ita ma tana can tana ta jinya ƙwarai kuwa tana ta ciwo tun daga ranar da aka kowa kudin auren nan ta kama ciwo ba zaman lafiya na ce to ka je kaka haɗa da ita ta waya don umar tambayoyi ya ce to sai muka sake haɗuwa da shi ya ce wallahi malam ba zan iya ba ya ce na yi na yi na yi wallahi ba zan iya zuwa ba ta yi ciwo kamar na mutuwa ban iya zuwa in je gaishe ta malam ba na faso yanzu wannan sai an maka bayanin me aka yi sihiri ne tsafi ne sirr tafriq haka kurin yanzu in wani baya sanka wallahi sai ga wata ni'ima da Allah ya maka sai ya je ya lalata maka ita waɗannan malaman da kuke ganin suna zaune a gida ba sa sana'a ba zuwa gona ba shago ba komai sai shirka da koya mutane shirka da yanke yanke da binne binne a kawo jakuna su yanka da daddare a kawo zakaru su ta kashe su suna binne zakaru da rayukansu a kawo kaza wallahi kuma abin tausayi su ne malamai a cikin unguwannin mutane kasur guman mushirkai su suke samu su suke ja wani mutum irin wannan aka ba da labari wani yake gaya mun nan unguwarsu ne ya ce wallahi malam mutumin nan boka ne na bala'i kowa ya sani amma amma da masallacin da yake limanci a unguwar ka je ka bi boka sallah kana kana hankalce ya ce wallahi malam in ka gari gasa za ka yi mamaki ko nawa ba za ka sayi ta ba amma da ya je ya yi wani aiki ya samu dace a aikin wani ne ya nemi gwamna ya zo an masa aiki an masa binne-binne da ya ci yana hawa sai ga sabuwar mota tasa da sabuwar mota ta matarsa aka zo kofar gidan bawan Allah na aka masa faki to kai daga gani dai ka sani duk wanda ya zo cin tuwo ya dauko loma ya ɗebi miya ya ji ya haɗo da goro a cikin miyan nan da walakin da tambaya don babu alaƙar goro a cikin miya suna nan malam suna cikin baƙin talauci da musifa amma in sun je sun yi wannan aikin na tsafa-tsafan sai ga sun warware yanzu su suke sayan gidaje suke sayan kadarori suke harkoki ba zama suna abuja suna lagos an kai su kaza an kai su kasa kaza an kai su kaza da sauransu har makka da madina ake kai su wani ya ce ya je umra sun hada dakuna da irin waɗannan kazaman malaman da ake diba ya ce wallahi malam wani hula bai iya sawa ba a gigi ce yake amma ya zo sai je dawafi dawafi sai ya yi dubu yana kiran sunan wani ana neman wata biyan bukata jama'a ku nisanci hada Allah da wani wa qad khaba man hamala zulma wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun duk wanda ya aiki cikin kyawawan ayyuka yana mu'mini a ranar tashi alkiyama fala ya khafu a kirar ibn kasir فلا يخف فلا يخف مجزوما على النهي جوابا لقوله ومن يعمل فلا يخاف سكرا تاشي مرفوعا على الخبر فريج دوران ظلما ولا هضما ko zalunci ko kuma tauye masa kyawawan ayyukansa ba shine hadma ba za a ƙara masa munanan ayyuka ba shine zulman din duk wanda ya aiki mai kyau yana mai imani fala ya kafu zulman kada ya ji tsoron za a zalunce shi a ƙara mai yawan zunubi a kiyama wala hadman kuma kada ya taɓa tsammanin za a tauye masa kyawawan ayyukansa imamul hassan al-basri ya ce la yunqasu min sawabi hasanatihi ba za a taɓa tauye masa ladan ayyukansa ba kuma wala yuhmal alaihi zambun zambun musi ba za a ɗebo zunubin mai laifi a ɗora mai ba shi ne la ya kafa dulman wala hazma ko kuma ka ce ba za a kafa shi da zunubin aikin da bai aikata ba a ce wai ka je kiyama ba ka aikata wani laifi ba a kama ka da shi ba kamar nan duniya ba ne sai a zo a maka sharri a ce ana tuhuman ka da kai da kai da kai da wani kuka kashe wani kai ba kama san labarin ba ko a kulla wani sharri kurin a zo a tafi da kai daga nan kuma ba a sake ganin ka ba kuma shari'a aka yi maka mutumin kirki ne kai la ya kafu zulma a kiyama ba a yi kuma ba za a lalata masa aikinsa ba wakadhalika na'am
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا
الله yake cewa wa kadhalika kamar yadda muka yi bayani a cikin wannan sura anzalnahu muka saukar da wannan littafi alqur'ani qur'anan arabiyyan alqur'ani bilisanin arabi da harshe na larabci bilisanin arabi وصرفنا فيه كما مكي بياني صرفنا القول فيه بذكر الوعيد مكي بياني دلا دلا مكا فدنركوان عذابا لعلهم يتقون dan mutane su kiyaye su ji tsoron aikata shirka din nan da aka faɗa wa qad khaba man amala zulma aw yuhdithu lahum dhikra ko kuma shi wannan alkur'ani ya jaddada musu wa'azi shine zikira ko kuma zikira ibra lura fa ya'tabiru wa yatta'izu daga jin qur'anin sai su dauki ibra su dauki wa'azi bi zikri iqabillahi lil umamil khaliyah ta hanyar ambato musu azabar Allah da ya yi wa al'ummomi da suka gabata mun yi bayani a cikin wannan alkur'ani don mai hankali ya ɗauki izina in ji Allah mun faɗaƙar mun dalla dalla dalla da bayanai don ya zama wa'azi ne ga mai hankali to fata'ala Allahul malikul haqq
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما
fata'ala Allahu al-malikul haq wannan tsarkaka ce da girmama Allah jallallah Allah ya ɗaukaka da barin dukkan barna da kuma barnar da mabarnata suke danganta shi da shi ta'ala Allahu amma ya na uluwan kabira al-malikul haq shine mai mulki na gaskiya sai aka dawo magana kan annabi sallallahu alaihi wasallam wala ta'jal bil qur'an kada kai gaggawa da wannan alqur'ani da karanta shi abin da ya faru idan jibril ya saukar manzon Allah da alqur'ani sai ya rinka gaggawa yana cafkar alqur'ani suna karantawa tare da jibrilu kafin jibrilu ya gama saukan masa da sakon da Allah ya saukan masa da wajen tilawar sai su rinka rige-rige da jibrilu annabi yana yin wannan ne wai don kada wata kalma ta kubuce masa bai faɗe ta ba yana sauri yana faɗa sai faɗa yana faɗa sai faɗa saboda kar wani abu ya kubuce masa yana kula da shi kuma kada ya manta sai Allah ya hana shi haka la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana shine ma'anar wala ta'jal bil qur'an أي لا تعجل بقراءته من قبل أن يقضى إليك وحي كافم أكمل باك وحي ينسى أي من قبل أن يفرغ, أن يفرغ جبريل من الإبلاغ كافم جبريل يقام إسمك رساقه أي قراءة يعقوب من قبل أن نقضي بالنون وفتحها وكسر الصاد الضاد كده وحيه هو وحيه من قبل أن نقضي إليك وحيه بالنسب wasu malaman suke ce a imam mujahid daga cikin ma'anar wannan aya kada ka karantar da sahabbanka wannan alkur'anin sai mun gama yi maka bayanin ma'anarsa kaka je ka koya musu ka karanta musu baka san ma'anarsa ba malamai suka ce wannan yana nuna mana muhimmancin wanda yake karatun qur'ani yake hadda qur'ani yayi kokari ya san ma'anar abin da yake karantawa mun sha faɗa muna maimaita malaman islamiyya ahlul hifzi wal itqani hafizai makarantar tahfizul qur'ani kuna ta bawa yara qur'ani suna haddace amma ba su san me suke haddacewa wanda ya kamata a samar da aji na tarjama a samu wani malami ƙwararre da ya iya tarjama cikin sauƙi gajeren lokaci ya rinka bi yana ɗan fassara musu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan amma mun sa yara suna ta haddace ƙur'ani sai su haddace ƙur'anin ba su san girman ƙur'anin ba saboda me ba su san ma'anar abin da suke karantawa ba daga yaro ya karanta ƙur'ani ya haddace shi a baka amma bai iya ibada ba me ya faru yanayin method ɗin da aka bashi ilimin aka bashi karatun methodology din akwai kuskure an yi failing me yasa laraba kullum idan ana karatun qur'ani ana sallah sai su ta fashewa da kuka mu ku bakake muna nan abu shike kam to zuba shi ake baka san me ake faɗa ba balarabe ko ana faɗa ya san me ake faɗa to kaga ashe muna bin malaman mu bashi da suke koya mana qur'ani su rinka sanin ma'anar qur'ani amma abun mamaki za ku ga gardi iya gardi mahaddacin qur'ani iya mahaddaci alaramma iya alaramma amma wallahi sura ɗaya bai san ma'anar ta ba a cikin qur'ani wannan kuskure ne wannan kuskure ne so muna fatan malaman islamiyya za a yi kokarin a gyara ko yaya ne yara an kai ana dan fassara musu ko da alma'anar ijmali in an ba su hadda shafi daya sai a ce to ku saurara ku ji ma'anarsa ba sai malami ya fasara aya da aya kalma da kalma ba a ma'anar abin da shafin yake dunkule da shi a yi saboda ɗalibai wallahi wani yaron wata ran ana bayani sai ga yana hawaye yaro karami saboda yana tuna mai Allah ce wa qur rabbi zidni ilma kace ya ubangiji ka kara min ilimi bil qur'ani wa ma'anihi ilimin qur'ani da ma'anonin alqur'ani to sai Allah ya ce ne
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما haka وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى haka فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى yayi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa walaqad ahidna ila adamu min qablu haƙiƙa mun yi umarni mun yi wahayi zuwa ga adam min qabl mun ba shi umarni kafin wato waɗannan waɗanda suka al- walware alkawari da kuma barin imani ya ce amarnahu wa auhaina ilaihi Allah ya akula min ash-shajarati min qabli ha'ula'i alladhina naqadaw ahdaka wa taraku al-imana bi kafin waɗannan da suka warware alƙawarin ka ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da suka ki imani da kai sune wanda Allah ce la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dhikra mun yi masa umarni fa nasiya fataraka sai ya bar wannan umarni abinda ake nufi annabi adam ma mun yi masa umarni mu ce ya yi kaza amma ya bar wannan abin da muka ce ya yi ɗin bai yi ba walam najid lahu azman ba mu same shi da yin haƙuri akan abin da muka hane shi ba shine walam najid lahu azman lam najid lahu sabran amma nuhiya an ya kasa hakuri imam al-aufi yace wa lam najid lahu azma ba mu same shi ya kiyaye abinda aka umarce shi ba to amma fa annabi adam guda babanmu aka ce da shi bai yi haƙuri ba to yaya mu kuma imam ibn kutaiba yake cewa falam najid lahu walam najid lahu azman ai ba mu same shi da ra'ayin ma'zuman haisu ata'a aduwahu iblis ya kasa haƙuri ya bi maƙiyinsa jibiri wato wato iblis wanda ya masa hasada wanda ya ƙiye masa sujjada abin da ake nufi da al'azmu a larabci al'azmu shine tautinun nafs alal fi'il ka sa kanka ya aikata wani ka sa ranka ya aikata wani abu shine azma ai yayi azama ma'ana ya sa ransa ya aikata kaza ya himmatu walam najid lahu azman ba mu same shi da wannan ba imam abu abu umamat al-bahiri yake cewa lawuzina hilmu adam bi hilmu jami'i waladihi da raja hilmu duk da haka da za a auna haƙurin annabi adam da haƙurin ‘ya'yansa gabaki ɗaya da jikokinsu na duniya gabaɗe wallahi haƙurin annabi adam sai ya rijayi namu amma duk da haka ka duba sai da shaidan ya rinjaye shi ya hana shi haƙuri akan abin da aka hane shi ya ce Allah ya ce da shi ya adam wannan maƙiyinka ne aduwun laka karka biye shi fala ya janna kuma min aljannati fatashqa wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin kada ka kusanci da kai da hawa'u kar ku kusanci wannan bishiya za ku kusance cikin azzalimai amma wallahi sai da shedan ya zo ya zuga shi wannan ana so a nuna mana ƙiyayyar da shaidan yake da ita gare mu tun ta asali ce babanmu kakanmu annabi adam bai kubuta daga sharrin shaidan ba ina gani ko kai duk wanda kaga ya shiga wuta sharrin shaidan ne shi kadai kuma وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى katina yayin da muka cewa mala'iku su yi sujjada ga annabi Adam dinnan da muke magana suka yi mai sujjada su mala'iku illa iblisa aba sai iblis sai yaki iblis sai yaki aba an yasjuda ya fa qulna ya adam muka ce ya kai adam inna hada aduwwun laka wannan shaidan aduwun laka makiyinka ne wali zaujika da matarka ma hawa makiyinku ne fala yukhrijan na kuma min aljannati kada ku bari fa ya fitar da ku daga gidan aljanna fatashqa fatashqa anan abin da ake nufi fatata'ab sai ya jefa ku cikin gajiya ko kuma ya kuna aishuka min kaddin rayuwa ya saka cikin rayuwa mai wahala ya saka cikin rayuwa mai kunci ibn jubair yake cewa da sauran malamai daga cikin sharrin da shaidan ya yi wa annabi adam ya kaddara masa yana gidan aljanna ya sauko da shekar mana daga shaidan daga ɗaukaka sai ya dawo da kai kaskanci to shine Allah ya ce masa gashi nan inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'a na'am
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى الجنة با وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة هكا وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو الله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى الله أكبر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى لا إله إلا الله قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى الله
أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم نعم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها الله ومن آناء الليل فسبح وأطراف النعام لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه haka dai ورزق ربك خير وأبقى Allah وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى walau ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا haka لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى qul قل كل متربص فتربصوا Allahu akbar فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى
wannan tambayar ta ku da za ku yi hakura mu fassara waɗannan ayoyi ga abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lafiya wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana insha Allah sati mai zuwa sai mu kammala tafsirin wannan sura suratul Taha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh